records muna cikin babu idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limhu mun karanta ina jin hadisi kwara daya ko za mu tashi hadisi na biyu a cikin babun hadisi na 543 a cikin irin kwafi na حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن رباه عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم mujahid ibn jabal radiyallahu rahmatullahi alaihi yace wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da wannan akwai akwai akwai akwai akwai majhuli a cikin sa amma majhuli ne a matan ba majhuli mubhami akwai ibhami amma a matani ne so da kala ya zubu bil hadisi fa akhadha bi mankibi sai ya kama ta wannan sahabin da ya gamu da ni sai ya kama ta min wara'i ta bayana mujahid tabi'i ne mujahid ibn jabar malamai suka ce idza ataka tafsiru an mujahidin fa kafaka bihi tafsira idan aka ce tafsiri ya zo daga mujahid radiyallahu rahmatullahi alaihi mujahid dan jabar to ya ishe ka ya zama maka tafsiri ya ce ina cin tafiya kawai sai na ji wani ya taba min ya kama kafaɗata ta baya ƙala sai ya ce amma inni uhibbuka shi wallahi ina son ka sahabi ya ce ma mujahid ina son ka ƙala sai mujahid ya ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu kai ma Allah ya soka wanda ka so ni dan shi Ubangijin da ka so ni dan shi to Allah madaukakin shi ma ya so ka akwai riwaya da ta zo da ahabbaka Allahu allazi ahbabtani fihi abin nan lahu da fihi duka suna ahabba ahabbahu lahu ahabbahu fihi ahabbahu fillahi ahabbahu lillahi kun ga babu rigima a ciki lahunan ai lillahi ce so daga ya halasta duka lafizan larabci ya goyi yana goyon bayansu faƙala sai ya ce laula anna rasulallah sallama ƙala ba dadan annabi sallallahu alaihi sama ya ce ba idza ahabba ar-rajulu rajula idan wani mutum ya ji yana son wani falyukhbirhu annahu ahabbahu to ya bashi labarin cewa yana son shi ma akhbartuka da ban baka labari ba sunna ce ta sa ne haka annabi su sama ne ya karantar da mu idan ɗayan mu ya ji yana san ɗaya to ya sanar da shi cewa yana san shi saboda fa'idojin da aka faɗi a baya kaga daga cikin ka faɗa ma mutum ka ce kana san shi wata rana idan ka ga yayi wani abin a masa nasiha ka masa nasiha to zai tuno wannan batun da ka faɗi sai ya haɗa shi da wannan waƙi'ar wato abin da ya afku yanzu na yi mishi nasiha sai ya gane lallai nasiha kake son ka masa da gaske ba kawai kana son ka faɗa mishi wata magana da za ta ɓata mishi rai ba ne tunda tun can da ka faɗa mishi cewa kana son shi yanzu kuma ga nasiha ta taso kamai ka ga wani abin gyara da ya kamata a faɗa masa sai ka faɗa mishi قال يشي ثم أخذ يعرض علي الخطبة shi kenan kuma daga nan kawai duk yarinyar da ya gani sai kamun sai ce ka aure ta in ya ga wata sai ce kana da bukatar wancan ka aure ta na shaida mutuniyar kirki ce shine ya aridu alayya khitbata ya kawo mini yana cewa ka aure wanci qala yace am amma indana jariyatan amma inna indana jariyatan ya ce a gidanmu akwai wata yarinya jariya yarinya ama innaha aura'u sai dai fa tana da damuwa aura'u malamai suka ce na farko dai ko dai ta kasance za'ifatul khulqi ɗabi'unta masu rauni ana siffanta mutum a ce masa a'awar a matsayin me a matsayin za'iful khulqi ɗabi'unsa masu rauni ne bai da ɗabi'u masu kyau can sannan aura'u ana nufin me ana nufin ai haula'u ahwal namiji wato hararagar ce mun gane hararagar ce إيه. صفراء كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول الأهول هرغرتي ونديك قلو تجيفي من غاني أوراء كينا سننكم أعور هو أوراء أما تيني إدو الآن كنت ما أنوني أكو to duka akwai abin wazi a wuri ɗaya daga cikin yin wannan in ma hiya haula'u wa in ma hiya za'ifatul khulqi wa in ma hiya zatu ainin wahidati ko dai ido ɗaya take da shi ko kuma hararagar ce tana kallon ka amma ba kamar ba kai take kallo ba sannan kuma za'ifatul khulqi dabi'unta suna da rauni duk malamai suka ce waɗannan ma'anu awra'u na ɗauka waɗannan ma'anonin karin maganar laraba suna cewa bintul baiti awra shi ma duk zai ɗauki wannan bintul baiti awra so tari idan ka taso da yarinya a gida baka ganin kyanta ko su ya ce ka aure ta sai ka ce a faru ko ba wani abu mutum yake gudu ba kawai kila ta san yarin tashi kada wata rana ana abin nan dama ya dan bata shekara biyu ne suna zaune ba da ana fira ta ce ai ya tuno ce ka tuno lokacin da in za a maka wanka sai ka kusan ka da mamakka kaga sai ji bai ji daɗi ba an tuno mishi da labarin baya akwai akwai akwai safhatu tarihin tutwa wala tuwa akwai akwai tarihin da ba a ruwaito shi mutum bai san a tuno masa a rayuwarsa kuma da wuya kaga dan adam bai da wannan a rayuwarsa sai yan kaɗan to shi ne wannan so da aka kage sai ba shi shaida cewa gashi to kaga cikin fa'ida yana son sake idan baya son shi idan da bai sanar da shi yana son shi ba to kage idan ya zo ya ce masa ya kila ma shi ya je ya ganta ya ce ko ya ji labarin akwai ta a gidansu sai ya ce na sai zai ce masa kai kakka aure sai zata hassada yake bai ko bai son ya aure ta to fa'ida kenan حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب الرجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه حديث يا تيا انس انس رضي الله عنه يشي النبي صلى الله عليه وسلم يشي ما تحاب الرجلان mutane guda biyu ba su taɓa soyayya da junansu ba ɗaya yana son wancan ɗaya yana son wancan illa kana abdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi face wanda zai fi a cikin sa a wajen Allah shine wanda ya fi nuna soyayyarsa ga ɗaya wanda ya fi nuna soyayya wanda ya yadda ya zama muhibbun din ba habibun ba to shine zai shi shi ya fi daraja a wajen Allah habibun shadadi kenan shi ne wanda ake so muhibbun shi kuma shawiya wanda shi kuma yake son wani to abin da ake bukata an ya kuna muhibbu habiban wa an ya kuna habibu muhibban to ya samu an samu an samu tahabbun kenan shine abin da nasu yake cewa tahaddu tahabbu ya zama akwai me kenan ya zama akwai at-tabadul min al-fariqayn akwai tabadulul mahabbati bainal habibaini masoyin na son wanda yake so sannan shi ma wanda ake son yana son mai son sa to haka ake bukata akwai nuskha nuskhan mala albani rahmatullahi alaihi shi ta sa fi'ilin da kila wasu haka aka rubuta a nasu aka sa fi'ilin a matsayin tasniya aka ce tahabba ar-rajulani kaman kaman irin sigar larabcin ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar amma fushal larabci larabcin da kai aka fi ittifaki akan su shine tauhidul fi'li ma'a aljama'a wal jama'a tabda'u min ithnaini ne daga biyu ake dauka zuwa sama duk jama'a ne so da aka yadda aka yi aka yi babdin sa ce tahabba to ya fi fiye da a ce tahabba domin za a faɗi fa'ilin a gaba mun gane to kun ga wannan dai hadisin kin so da hadisin dai sahihi idan wani yana son wani ya sanar da shi sannan mun yi bayani a satin da ya gabata kaga idan na mace ne soyayyen mace ce wani yana son wata to ya sanar kada a zo wani ya riga shi ko babun idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'al anhu babun da zai yi bayani akan cewa idza ahabba rajulan idan wani yana kan wani fala yumarihi to ba za a ga yana musu da shi ba ba zai rika jayayya da shi ba daga cin alamatul hubbi ba ka jayayya da masoyinka wala yas'al anhu sannan kuma kai ya tambaya game da halinsa eh ba zai rika tambaya wai mutumin kirki ne wani da ka ji ana tambaya kan wani mutum to ba soyayya حدثنا عبد الله بن صالح هو كده بني حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه ثقان عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سيدنا معاوية إذا أحببت أخا فلا تماره idan kana son wani to ka rika musu da shi domin musu na jawo kiyayya idan ana musu da yawa musu na jawo kiyayya shi yasa ko mata kake da ita kuka ci gaba kuka ci gaba da yawan musu to soyayya ku za ta rika dallashewa sannan ko mutanen da suke musu babu tawafiqi a tsakanin su babu at-tawafuqur ruhi alama ce ta ran su bai hadu ba al-awahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf to daga cikin daga cikin daga cikin abubuwan da ikhtilafi sabani ke haifarwa akwai mumarati jayayya da kaga mutane suna jayayya a tsakanin junansu to babu ittifaki kenan a tsakanin su yana haifar da sannan yana kawo damuwa a zuciya da wuya kai musu da wani a tashi ko ka kada shi ko ya kada kai to sai an ji haushin juna kila in ba Allah ya tsare ba sannan wala tusharrihi sannan kada ka nuface shi da sharri kar ka nuface shi da sharri akwai riwayar ta zo da wala tusar wala tusharihi wala tusharihi ba shadda wala tusharihi kar ka siyar mishi da abu in kuka yi ciniki za a iya samun damuwa ka mishi abin da ba shi kenan ba in masoyin ka ya zo siyayya kawai ka nuna ba abin ko kuma ka ba shi kyauta saboda ciniki na jawo rigima akwai falatu sharihi amma da wannan yafi falatu sharihi kada ka nuface shi da sharri a wannan hammakin kama ba sai ka nuface shi da sharri ba wala tas'al anhu sannan kaka je kai ta tambaya game da shi wai yawa ne yake yawa ne yake yawa ne yake amma ka ga nan banda mace ai a wannan labu da an tas'ala anha so kake ta shigo gidanka to wannan dole kai tambaya ya take fa'asa an tuwafiya lahu aduwan in ka ci gaba da tambaya game da shi to saura kirs ana gudun kakkaje ka haɗu da wani abokin gabarsa fa yi khubiraka bima laysa fihi sai ya baka labarin abin da ba haka yake ba nashi fa yufarriqa bainaka wa bainahu sai ya raba tsakaninka da shi kaga tambayar da zaka yi kai tambaya wai yawa ne dama kuma ai baka so shi ba kila sai da kaga wasu ɗabi'u nashi masu kyau to shi kenan wannan ɗabi'un da ka gani ya yi shi kenan sun ba da labarinsa kaga kaga kaga kaga kaga nan alhuburu muqaddamun ala alkhabar kenan domin alhubur shine halin mutum in sun ce alhubur shine shine hali hali da ɗabi'u sune alhuburu amma alkhabar labari kenan shine sai kaji suna cewa فخالف الخبر الخبر فخالف الخبر الخبر wato yadda na same shi sai ya saba ma yadda na ji shine abin da bahaushe ke cewa wai jin shi yafi ganin sa mun gane jin shi yafi ganin shi to alkhuburu halin mutum da ka same shi aka mun gane shi kuma khabar labarin sa da aka bashi to kaga nan aka baka kai kaga alkhuburu nan yafi me alkhabaru so da ka je kana tambaya game da wanda ka je kana son sa wannan asali ne sahihi kuma akwai shawarwari masu kyau a cikin sa حدثنا المقري قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا في الله دم متمن بيسو ون ون ون الله qala to yace masa inni uhibbuka lillahi ni ina son ka dan Allah fa dakhala jami'anil jannata sai su shiga aljanna dukkan su kana alladhi ahabba fillahi arfa'a darajatan li hubbihi ala alladhi ahabbahu lahu to wannan da ya soyayyar sai ya fi daraja a cikin aljanna fiye da wanda ya so din amma hadisin fa da'ifi ai akwai a baya can an faɗa shi so da kai an wadatar da ya wadatar da mu daga barin sa ya wadatar da mu daga barin sa so da ka wancan wannan ya wada na baya ya wadatar da mu daga barin sa gayi can ma tahabbar rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban ko li sahibihi to shine wannan والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه